ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نعمته على نبيه موسى عليه السلام وقومه حين أنداهم من فرعون فقال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وقد كانت نجاة بني إسرائيل من فرعون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ولهذا سن ولهذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم المدينه فراى اليهود تصوم تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأنا, فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن صومه يكفر ذنوب السنة الماضية وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه الإمام مسلم ويوم عاشوراء يوافق هذا العام يوم الأحد ويوم غد يوم السبت ويوم تاسوعاء وصيام التاسع مع العاشر مستحب مخالفة لليهود فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع إخوة الإسلام قصة بني إسرائيل قصة نجاة بني إسرائيل من فرعون تعلمنا أنواع التوحيد الثلاثة فتوحيد الربوبية ظاهر في تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وأنه الخالق يخلق ما يشاء متى شاء وكيف شاء فقد حول الله البحر طريقا يابسا ليجعله سببا لنجاة عباده من طاغية فرعون وتوحيد الألوهية ظاهر في هذه القصة بالدعاء وسلك التوكل والخضوع والظل والتأبيب لله سبحانه وتعالى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقومه وتوحيد الأسماء والصفات يتجلى عند استهضار كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى مما يناسب أهداف هذه القصة فالله سبحانه وتعالى هو القادر الذي أمر البحر فانفلق وهو السميع البصير العليم الذي سمع دعوات عباده المستضعفين وهو الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين وهو القريب المجيب لدعائهم وهو العزيز الجبار الذي انتقم لهم من فرعون وأهلكه هو وقومه فأغرقهم في اليم وفي هذه القصة أن دين الله سبحانه وتعالى منصور وأن الحق غالب وإن طال الزمن أو استبطاء بعض المؤمنين ذلك النسب قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وفيها أيضا أن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إنما يكون بطاعته وعبادته بما شرع ولا يكون بمعصيته ولا بالاقتداء في الدين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صام هذا اليوم وأمر بصيامه وقبله فعل نبي الله موسى عليه السلام مثل ذلك ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لنا في مثل هذا اليوم ولا في غيره أن نظهر الفرح بارتكاب شيء من المعاصي ولا بمخالفة الشرع وفي البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وكما كان يوم عاشوراء يوم سرور لنجاة موسى عليه السلام وقومه فهو اليوم الذي قتل فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيدي شباب أهل الجنة وهو الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما ومع ذلك لم يكن لم يقم أهل البيت من أبنائه وإخوانه بإقامة المآتم سنويا لإظهار الحزن والغم أو اللبس الأسود من اللباس أو التجول في الشوارع أو لطم الخدود أو تمزيق الملابس فضلا عن قتل النفوس وتعريضها للهلاك وإنما يفعل ذلك الروافض الذين ابتعدوا عن تعاليم النبوية وغيرهم من الهلاك أسمنا الله أسمنا الله وإياكم من الزلل توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwan musulmi mu sani cewa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayansa ba za su iya kididdiguwa ba ba kuma za su iya lissafuwa ba Allah da kansa ya ce wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha da za ka zo ka ce ka kididdige ni'imomin Allah na sha faɗa cewa ka ɗauki ni'imar hannu da Allah ya maka a je maganar ido a je maganar kafa a je maganar kunne a je maganar harshe da zuciya da sauran ɓangarori wallahi ni'imar hannu ba za ka iya lissafe ta ba ballantana kuma ka iya ba Allah haƙƙin godiya shi yasa Allah ya ƙalubalanci duniya sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu Allah ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha inda za ku ce ku kididdige ni'imomin Allah to wallahi ba za ku iya lissafawa ba kamar yadda na faɗa kai kankin kanka shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala yake lissafin kudurarsa da yanayin halittunsa sai ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kawunan kuma na ko ba kwa gan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya muku ko ba komai zaka ce dan adam ya san abubuwa da yawa amma bai san kansa ba me yasa bai san kansa ba ka iya zaunawa a yanzu kai da wani ku yi tsari na shekaru kai ko ba za ka yi awanni ba saboda Allah bai sanar da kai kankin kanka ba baka san me zai iya faruwa ba ba ma anan ba inda Allah ya kare gudun mutane sai ka samu likita ne kwararre maganin cututtuka kaza sai wannan cutar ta zo ta kashe shi da a ce abin a hannunsa yake to ba ma zai kamu da rashin lafiyar ba ballanta na ainihin ya zama ya mutu to shi yasa ni'imomin Allah tun da Allah ce ba za su lissafu ba ba a samu wani kwararre tsakera mai tsaurin ido da yake to shi yanzu ya gama lissafi ba shi yanzu ya lissafa su cif cif wallahi sun matallahi kamar yadda na faɗa ni'imar da Allah ya ma a jikinka a baka alƙalami da takardu kai ta rubutawa har ka koma ga Allah ba za ka iya lissafe ta jikinka ba balazana abin da yake gefanka to wannan shine abubuwa da yawa da mu dinga gode ma Allah kuma Allah da kansa ya ba da labarin wani abu daga cikin ni'imominsa da ya ga annabinsa annabi Musa alaihi wa ala nabi na salatu wa salam shi da mutanensa yayin da Allah ya tseratar da su daga fir'auna Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa manzo alaihi salatu wa salam yace wa idh qala musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi musa yake faɗa wa mutanensa yake cewa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku in an ja min ali fir'aun yayin da ya tseratar da ku daga fir'auna da mutanensa wannan fir'auna ɗagiya la'anan ne shi da mutanensa ya su munakum su al'azab suna ɗanɗana maku mummunar azaba a cikin suratul ibrahim Allah ce wayu zabbi'una abna'akum al-baqara Allah ce yuzabbihuna abna'akum anan malamai suka ce cikin sutu Ibrahim Allah yana nuna banda ainihin wannan mummunan azaba ta jikunkuna to kuma ga at-ta'zibun nafsi akwai at-ta'zibul badani da kuma at-ta'zibun nafsi a zo a tsatsala wa mutum bulala ko a dake shi da wani abu mai radadi wannan shine at-ta'zibul jasadi an yi maka azaba a jikinka amma a ce mutum yana kallo a sa wuka a yanka ɗan da ya haifa a gidin ba shi shi ba a taba shi ba wannan shine a ta'azibul nafsi dole ranka zai jira daɗi ya ji ba daɗi dan dai babu yadda za ka yi da shi ta hakura amma a cikin sufi bakar aka ce yuzabbihun ya zama tafsiri na yasumuna kuma da ya gabata to Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana abin annan Musa yake faɗa wa mutanensa bayan an tseratar da su yake cewa yana yanyanka ƴaƴanku maza sannan kuma yana kyale mata sai ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim malaman tafsiri sun yi sabani a wajen ismul ishara a me yake komawa Allah ya faɗi tseratarwa tseratarwa ni'ima ce sannan ya faɗi karkashe ‘ya'ya da kuma ɗanɗana kuɗa wannan kuma ainihin azaba ce to shi kalma ta bala tana ɗaukan ɓangarori biyu ko dai ya zama ni'ima ko ya zama ainihin azaba shi sun ya ƙur'ani shi yake cike da balaga da ya ce wa fi zalikum a cikin wancananku in kaga dama ka ce a cikin tserarwa da Allah ya muku to ni'ima ce ta ubangijinku mai girma in kaga dama ka ce zalikum shi ne ɗanɗana muku azaba da kashe ƴaƴanku to akwai jarrabawa mai girma da Allah subhanahu wata'ala ya muku saboda haka idan muka duba ƴan uwa musulmi wannan tsayarwa da Allah ya yi wa banu Isra'il daga annabi Musa afuwan daga Fir'auna da mutanensa ya kasance ranar Ashura ma'ana jibi da gobe kuma shine wuni ainihin na goma a cikin watan Allah al-Muharram shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana azumtar wannan wuni na goma wani Ashura Abdullahi dan Abbas Allah kara musu yadda shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo madina sai yaga yahudawa suna azumtan wunin ashura sai yace ma haza wannan hadisin ba wai ya nuna manzo alaihi salam bai san da azumin ashura ba sai da yazo madina a'a hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda yayi nassi cewa manzo alaihi salam tun kafin hijira yana yin azumin ashura kaman yanda ya samu mutanen suna yi ainihin a makka to abin da ya bashi mamaki da ya zo madina ya ga su ma yahudawa suna yi kuma su ba larabawa ba ne to wannan ta sa yake tambayar wani sababi wani dalili ya sanya suke yin wannan azumi sai suka ce ai wannan wuni ne na gari wuni ne wanda Allah ya tsayar da banu Isra'il daga magaucinsu annabi Musa alaihi salam sai yayi wannan azumi domin gode ma Allah sai manzo alaihi salatu wassalam yace mu muka fi tantanta da annabi Musa saboda haka sai ya ci gaba da azumtan wannan wata kuma ya yi umarni cewa a ci gaba da azumtarsa kuma manzo alaihi salatu wasalam ya sanar cewa azumin ashura yana kankare zunubai na shekarar da ta gabata ya zo a cikin hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala an al-harith ibn rabi'i yace manzo alaihi salatu wasalam yana cewa wunin ko kuma azumin wunin ashura ina sa rai ina kauna a wajen Allah subhanahu wata'ala ya zama wannan azumi ya kankare zunubin shekarar da ta gabata wannan hadisi imamu muslim shine ya fitar da shi mu sani cewa yan uwan musulmi wunin ashura a wannan shekara ya dace da wunin lahadi gobe asabar kuma shi ne wunin tasu'a kuma mu sani azumin tasu'a da ashura ko kuma azumtar tara tare da goma mustahabbi ne domin ainihin saba mai gudawa a wannan gaba ina sake maimaita jan kunnuwan kannanmu da 'ya'yanmu matasa na faɗi irin wannan magana a idin ƙaramar sallah ba daidai ba ne ka dinga yaɗa abubuwa wanda ba su da tushe bare makama ka rarraba tunanin musulmi ka rarraba jama'ar musulmi abun bakin ciki da takeici malamai mafi yawa sun faɗa akan manabir rana ita yau cewa mu a Najeriya ba a ga wata ba ranar Laraba shi ya sanya watan mu ya cika tif ranar Alhamis ya zama Juma'ar da ta gabata shine ɗaya ga watan Al-Muharram wannan shine abin da majalisar sarkin musulmi da tabbatar wanda yanzu haka ina da shafe biyu na takarda a wayata wanda su kwamitin ganin wata suka tura wa ainihin sarkin musulmi wanda kamar yadda na faɗa abin farin ciki sarkin musulmi ya yi abin da ba a taɓa yi ba kafin shi wannan kwamiti da ya naɗa duk watan duniya sai an bibiye shi duk jihohin nan sai an je an yi bincike a ina aka samu labarin wata ya tsaya kwamitin nan sai sun tantance in sun tabbatar an ga wata sannan a yadda cewa wata ya tsaya misali ranar kowane 29 idan labari bai zo ba to wata bai tabbata ba dole wata zai cika kwana talatin haka ake a cikin al-muharram safar rabiul awwal har ya zuwa watan zulhijja ba wai abin da yake da alaka da watan azumi shi kadai ba mun faɗi wannan ainihin akan mimbari kuma wasu malamai sun faɗa amma sai ga matasan nan suna ta yaɗawa a social media ai gobe juma'a ma'ana yau juma'a shine tasu'a mun faɗa mun maimaita sha'anin ganin wata ko duk wata ibada ta shafi wata Allah bai saka ta hannun ɗaya kun mutane ba a hannun hukuma Allah ya saka shi yasa manzo alaihi salam yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭirun wal arafa yawma ta'rifun cewa azumi shine ran da musulmi suka tashi da azumi sallah shine ran da musulmi suka yi sallah malamai karkashin wannan sharhi suka ce shine abin da shugabancin musulunci ya tabbatar shi yasa duk malam musulunci sun yarda da zai zama wata ya tsaya kamar yau a ce yau 29 sai ya zama ba a ga wata ba aka kaddara wata ya cika kuma wata ne wanda yake na zulhajji kun ga shikenan arafa za ta kasance ranar goma ga wata maimakon tara ga wata to wannan arfan Allah ya karbe ta wannan arfan ita musulunci yake da akari da ita ba wai cewa ai yau goma ga wata ba sakamakon ba a ga wata ba kuma ya tsaya ran ashirin da tara ga wata kamar yadda da wasu mutane za su yi ganganci su ki Allah wata bai tsaya ba su zo su yi ƙarya su ce sun ga wata kuma a kalli nagartarsu da adalcinsu shugabannin musulmi su gamsu a sanar cewa yau wata ya kama gobe azumin ramadan duk musulmi su tashi da wannan azumi kun bai tsaya ba to wannan azumin shi Allah yake kalla wannan azumi shine karbabe a wajen Allah saboda haka mu sani cewa sha'anin ganin wata ba hannun ɗaiɗaikun mutane yake ba ba kun matsala ba ce ta kalanda wasu abin da suke la'akari ai mu kalandun mu sun riga sun cika da duk kalandar duniya za ta cika cewa 29 ga wata kuma sai zan babu idan da ya ga wannan watan to a wajen Allah wannan watan bai tabbata ba in duk masu falakin duniya sun gamsu watan ya kare amma ba a gani ba to a wajen Allah wannan wata bai tsaya ba wannan wata bai tabbata ba saboda haka mu sani cewa wannan ya haɗa cewa kalanda ko kuma ai hutun jihar Kano an yi shi ainihin rana kaza ko a'a ai Saudiya eh mun yadda Saudiya mutanen kirki ne amma shugabancin su daban namu daban muna da namu shugabancin wanda mun gamsu da shi kuma shi ya tabbatar mana cewa ranar juma'a da ta gabata shi ne ɗaya ga wata saboda haka mu a wajen mu yau takwas ga wata gobe asabar shi ne tara ga wata tasu'a lahadi shi ne ainihin goma ga wata saboda haka manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo ainihin a cikin hadisi wanda manzo alaihi salam yake cewa idan na rayu shekara mai zuwa shekara mai zuwa to zan azumci tara ga wata ma'ana manzo alaihi salam lokacin da yake ta azumtar goma goma goma sabbai wata suka tiya ma'aikin Allah muna ta azumtar goma ga wata mu da yahudawa duk daidai muke manzo Allah ya ce to in na rayu zuwa shekara mai zuwa zan azumci tara domin idan mun saba musu manzo alaihi salam yayi wannan magana a cikin irin wannan watan al-muharram safar rabiul awwal Allah ya karbi kayansa saboda haka sai ya zamo bai ga wannan shekarar ba ballanta na yi azumta amma kaga ta zamo sunna ainihin kauliya kuma ta kaririya manzo alaihi salam shi ya faɗa ya tabbatar cewa in shekara ta zo zai yi to Allah bai kai rayuwarsa ba alaihi salam wannan shekara to saboda haka mu sani cewa ƴan uwan musulmi duk abin da zai faru a rayuwa za mu samu akwai darussa masu yawa a ciki saboda yanayi lokaci za mu yi ainihin a gurguje isan tsirar da Allah yau bani Isra'ila ya tsiratar da su daga Fir'auna tana ilimantar da mu abubuwa wanda suke nuna tauhidin nan guda uku tauhidi na rububiyya da tauhidi na uluhiyya da tauhidin al-asma'i was sifat tauhidin rububiyya ƙarre yake a cikin tadbirin Allah subhanahu wata'ala ma'ana yadda ya tsara wa bayansa mu'minai ya zama wato Allah shine mahalicci shi yake halitta abin da ya so kamar yadda ya so kuma a lokacin da ya so domin za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya juya teku wa auhayna ila Musa an nisri li ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa yace la takhafu darakan wa la tafsha muke wahayi ga annabi Musa cewa kayi tafiyar dare da bayina kada ki teku da sandarka za ka samu Allah ya kafar da tekun ya busar da shi hanya busasshiya za ku taka kuma kada ka ji tsoron za a tarar da ku kuma kada ka ji tsoron abin da za ka fuskanta na gaba wannan yana nuna mana rububiyar Allah tamu wannan zai gamsar da kai cewa duk yanda rintsi ya rintsi to babu abin da ya gagari Allah mu karancin sanin Allah shi ke samu damuwa da ɗarɗar kaga cewa ƙalubale ta ko ina ina za a samu fita wallahi sai a yi zaman ɗarɗar na shekaru a cikin minti ɗaya tak Allah sai canza lissafi to saboda haka za mu ga rububiyar Allah yanda Allah ya umarni ga annabi Musa ya daki wannan ainihin teku ya zama ta bushe Allah ya tsaga hanyoyi banu Isra'il sabo ma da gata banu Isra'il saboda sabanin su malaman tafsiri suka ce hanyoyi goma sha biyu aka yadda kowane yan gida za su bi hanyar su tunda dama su sun tashi da kabilanci da ainihin kyamar wasu jinsi da ba nasu ba Allah ya musu hanyoyi goma sha biyu wanda a shan ruwan ma to za ka samu cewa marmaro goma sha biyu ne Allah subhanahu wata'ala yake kese musu to saboda haka dai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wannan ainihin kudura tasa sannan kuma idan muka duba daga cikin abin da zai nuna mana uluhiyar Allah subhanahu wata'ala annabi Musa alaihi salam Allah ya ce da shi la takhafu darakan wala taksha da alkhawf da alkhashiya da at-tawakkul da ar-raja duka wannan bauta ce ga Allah kada yake yi annabi Musa lokacin da mutane suke ce masa inna la mudrakun sai ya ce kalla inna ma'i rabbi sayhadin yace wallahi ubangiji na yana tare da ni kuma zai dora ni akan hanyar tsira annabi Musa bai yi karba bai yi gezau ba bai ji tsoron komai ba kuma Allah ya masa ainihin bukatarsa sannan za mu ga yadda Allah subhanahu wataala a daidai wannan lokaci ya nuna ainihin buwayarsa yin shine alqawi fir'auna da yake cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi Allah subhanahu wataala ya durmu yadda shi ya sha ruwa ya mutu ya yi tatin Allah ya ce falyawma nunzika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ana shakkun wai ruwa zai iya cin Allah kuwa to ai Allah ƙarya ne ruwa ya ci shi ya mutu gashi nan kamar matattan bera akan ruwa Allah ya nuna kahariyarsa kuma Allah yana nuna mana cewa duk wanda zai yi ma Allah shakiyanci to duk yadda Allah zai bashi karfi da dukiya da lokaci ka tausaya masa domin Allah yana daga kafa amma Allah baya mantuwa Allah baya sakaci kuma duk yadda mutum zai fitsara lokaci kawai ake jira masa lokaci dai Allah zai murkushe shi kamar ba a yi shi ba kuma wannan kisa ɗan uwa musulmi tana nuna mana gaskiya Allah shi ne mai taimaka mata Allah da kansa ya rantsuwa ya ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta ya rubuta ya ce wallahi ni da manzanni na sai mun yi rinjaye saboda ɗan uwa musulmi duk wani kutu-kutu da turawa da amerikawa da munafukai da kafiran cikin gida suke musulunci ka kwantar da hankalinka Allah mai musuluncin ya fi ka kishin musulunci kuma shi zai sama masa mafita da san mai so da kuma kin mai ki saboda haka ku duba yadda a lokacin malamai suna cewa sojan da ya raka fir'auna akalla ya kai wajen miliyan biyu banda wanda aka bari a misir wanda suka raka fir'auna a wajen aje kama annabi musa sun kai wajen miliyan biyu ruwa ya murkushe sai gama da su a lokaci daya to wannan zai nuna maka cewa Allah kuma yana da ainihin sojoji wanda ba ya adam ba yanzu kun ga wanne ne sojan Allah anan ruwa ruwan da in ka ji kishirwa zaka sha to shi ya zama soja wanda ya murkushe sojoji kuma a cikin kankanin lokaci suka zama kamar kana kaman ba a yi su ba yan uwa musulmi kaman yadda muka faɗa wannan rana ce mai daraja ranar godiyar Allah amma Allah bai shar'anta mana manzo Allah bai shar'anta mana mu gode masa ta hanya abubuwa na bid'o'i na saban Allah na alfasha ba manzo alaihi salam shi dora mu ya dora mu akan hanyar bin Allah da gode masa ta fuskar ni'ima kuma manzo Allah sai ya azumi saboda gode ma Allah ya tsira da annabi Musa kuma shi ma annabi Musa ya azumin kafin manzo alaihi salatu wassalam wannan shi zai nuna mana la in shakartum la azidannakum kuma wannan wuni dai na Ashura Umra shine wurin da aka kashe Sayyidina Hussein jikan manzo alaihi salatu wassalam duk da matsayin Sayyidina Hussein ko ƴaƴansa ko jikokinsa ko ƴaƴan Sayyidina Hassan ko sauran dangin su albaiti babu wanda ya taba shirya wata shekara aka ce mu zo mu yi taron bakin ciki taron tunawa da kashe Hussein taron dimami ko a sa bakaken kaya ko a karta ma jiki wuka ko reza jini ya zuba wani ma sai kaga saboda shine wawan maka sai ga ya dauki bindiga ya bindige kansa wai shi bakin cikin an kashe sai na Hussein to dan Allah in ka kashe kanka sai Hussein ya dawo sai da Hussein ba zai dawo ba ko duk kun kashe kanku gabaki daya kun mutun ya kashe kansa arne ya kashe kansa arne duk wanda ya kashe kansa da gangan to saboda haka addinin musulunci ya sassauta mana yadda za mu komai bakin ciki ba a wuce gona da iri kamar yadda murna ba a wuce gona da iri yan uwa saboda yadda lokaci dole mu takaita a nan Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan ta sa akwai yan uwanmu da suka rasu akwai Alhaji Ahmad ɗanan Alhaji Bello wanda Allah ya masa rasuwa shekaran jiya ainihin ya zama ainihin an binne shi jiya sannan akwai ɗaya daga cikin alarmomi ina jin malam audu dan garku wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya yi masa ina jin ko dan katako dan katako Allah ya masa rasuwa mafiya ma'ana masallacin yakan zo ya sallah shi ma Allah ya masa rasuwa shekaran jiya an binne shi a jiya sannan akwai sauran yan uwa wanda Allah ya musu rasuwa a wannan sati da kuma yan uwa da ba su lafiya akwai malam Abubakar Gabasawa akwai Alhaji Hussein Magaji duk suna asibiti suna fama da matsalar koda suna neman addu'o'in ku muna musu addu'a Allah ta shika fadin su Allah ya ba su lafiya dan uwa Abdullahi Kola ya sake roƙon addu'a za a yi masa aikin ido a Abuja muna fata Allah za a yi masa wani aiki akan nasara Allah ya ba su lafiya ga baki daya Allah ya mana kyawun karshe Allah gafarta mana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ردنا اليك ردا جميلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين